الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدزوع رانا تا uku ta uku a wannan daura tamu da muke ta fiqhul mu'amalat rana kuma ta karshe insha Allah a wannan daura ba ta karshe ba gaba daya insha Allah Allah zai rayu da mu sake wata kuma za mu tashi majalisi na 29 na majalisi na 29 kwanan wata yau 16 ga watan sha'aban hijira ta 1440 wadda ta daidai da 22 ga watan 4 shekara ta 2019 je mun fara babin alkira kafin mu tashi daga inda muka tsaya akwai masail guda biyu matsala ta farko maganar da ne muku cewa zan duba maganar ibn al-qasim akan cewar idan bangaren gida da mutum ya karba haya ya rushe to ba za a lizumta ma mai gidan ya gyara gidan ba sai dai a to bai faɗa abin da za a yi ba sai a can daga baya ya faɗa yake cewa ya ce abin da za a yi shine bai faɗa abin da zai faru ga shi ba to amma a cikin muktasar ya faɗa kan cewa sai a ba mu shi ɗan hayar alkhiyar tsakanin ya ci gaba ya zauna a haka to a lokacin nan dole sai ya zamanto zai biya a zai biya hayar amma za a rage masa abinda wannan aibin ya rage a kai ko kuma ya fita amma ba za a tilasta shi mai gida a ce dole sai ya gyara ba to amma wannan sun ce akan wato a a wannan akan abin da yake sabanin da ake da shi da ibn qasim shine ibn habib wanda yake cewa za a tilasta shi ya gyara za a tilasta shi ya gyara amma duk wannan sabanin akan wato baci ne wanda yake dan kankani idan gidan ya baci baci dan kankani ko da duk da yake akwai cutarwa amma cutarwa ba mai tsanani ba to ba za a to shine a wannan sabanin yake tsakanin ibn al-qasim da ibn habib ibn habib yake cewa za a lizumta masa ya gyara za a lizumta masa ya gyara kuma da shi suke aiki amma idan gyaran babba ne idan gyaran babba ne to wannan dukkaninsu da ibn habib da ibn al-qasim din duk sun tafi akan cewa ba za a lizumta masa ya gyara ba mai gidan mai gidan shi dan haya yana da zabi idan ya zaɓi ya zauna to za a rage masa a wannan a za a rage masa kudin hayar in ya zaɓi ya fita yana da haƙƙi domin me domin ba za a ce ai ijara wato yarjejeniya ce lazima da dole sai ka zauna ba ba za a iya bata ta ba tunda an samu wannan abin da zai iya cutar da shi saboda haka khiyar din yana hannunsa zai iya fita ko da wato aibi ne wanda yake mai cutarwa amma cutarwar ba mai tsanani ba to sannan in ya zaɓi ya gyara in ya zaɓi ya gyara to yana da hali biyu idan ya gyara ta gaban kansa idan ya gyara ta gaban kansa to idan ya tashi ya nemi ba tare da izinin ba tare da izinin mai haya ba to ba tare da izinin mai gida ba to idan ya tashi fita ba shi da haƙƙin ya ce mai gida sai ya biya shi sai dai mai gida ya ce masa ka rushe shi kamar yadda shi da aibin sanada ka rushe shi kamar yadda shi da aibin sanada tun da ba da izini na kai ba ko kuma in ya yadda akan kansa ya ce a to menene kimar gidan yanzu yayin da inda za a ce za ka rushe shi menene zai ragu a kimar gidan bayan ka riga ka gyara in ga wannan kimar to sai ya bashi ko dai ya sa shi to kagan aka ce masa sai ya rushe ai barna ce amma wannan don saboda tsare haƙƙinsa ne to halin da idan ya yi gyaran ba da izinin mai gida ba kenan amma idan ya nemi izininsa kafin ya gyara to a lokacin nan yana lizimtar mai gida idan ya zo fita ya biya shi kimar abin da ya yi na wannan aikin yayin da ya zo fita ko kuma ya rage masa daga cikin hayar gwargwadon na kimar abin da ya yi na daga cikin aikin duk wa'annan tafsil wa'annan tafasil din yawanci zaka ga yanzu a cikin ma'ayir na na shari'a na ijara wanda ayofi suka yi a yawanci duk ba su riko da wa'annan tafasil din ba yawanci abinda kawai suke cewa shine kan cewar dukkan wani gyara babba yana lizimtar shi mai gida saboda haka za a lizimta masa shi yasa ma ibnu habib maganarsa ta zamanto ita ce aka dauka cewa abinda ake aiki da shi shine kan cewa duk irin wannan gyaran za a lizimta ma shi mai gida ne kan cewa yayi saboda ba zai yi shi mutumin mai yin ijara mai karba haya inda ya zo ya ga gidan da irin wannan aibin mai cutarwa ba zai karba ba saboda haka ba zai samu ainihin amfanin da yake nema daga cikin manfa'ar ba daga cikin moriyar idan yana cikin hali wanda yake ba shi da wannan kamala to wannan matsala ta farko kenan wani dama ne muku alkawarin zan duba muku saboda kun ga khilaf din tsakanin ibn al-qasim ne kamar yadda yake a cikin mudawwana da kuma ibn habib duk da yake shi al-mashhurul madhhab akan abin ibn al-qasim yake dan shi khalil ya nasi akai tunda shi khalil a cikin muktasar ya ce a multaziman bima bihil fatwa ya lizumta ma kansa ambaton abinda da shi ake fatawa shine mashhurul madhhab na ga abinda khalil ya nassi akai in kana so ka san menene mashhurin madhhaban malikiya sai ka ga abinda khalil ya nassi akai a illa idan kuma bai yi nassi akai ba yace khilafun to wannan khilafun fit tashhir ana sabani shin wannan ne mashhur ko ba wannan ne mashhur ba da yake a madhabar hatta mashhur din ma sabawa ake yi a kansa hatta mashhurul madhhab abu ne wanda yake akwai sabani a kansa to wannan mas'alar kenan to sai mas'ala ta biyu a dangame da qirab ba mu yi magana akan ta'rifin sa ba sorry barin kashe wannan abar ba mu yi magana akan ta'rifin sa ba kawai muka shiga a illa kawai mun faɗi bambanci tsakanin hijaziyun da iraqiyun wajen bashi suna haka zalika ba mu yi magana akan aslu mashru'iyyatihi ba menene dalilin halaccinsa a ta'rifinsa kamar yadda mai muktasar ya kawo shine yace taukil ala tajrin bi naqdin madrubin musallamin bi juz'in min ar-ribh wato wakilci saboda haka shi a wajensa mudaraba nau'i ne na wakala nau'i ne na wakala yace wakilci ne ala tajirin akan ayi kasuwanci fi naqdin ai bi naqdin da kudi wanda yake kudin da shi ne ake ta'amuli da shi domin shi ne ma'ana an naqd kudin da ake wato kudi wanda yake shi ne wanda ake ta'amuli da shi ba kudi wanda yake an daina ta'amuli da shi ba duk da yake wannan za a iya kiransa in na zinari da azurfa za a kira shi naqd kamar sulallan gwal amma yanzu ake ta'amuli da sulallan gwal saboda haka duk kudi da ake ta'amuli da shi shine in kai izini akan ai kasuwanci da shi kuma wannan naqd din madrub shine wanda yake an buga shi ma'ana ake mu'amala tare da shi musallam kuma an bama wanda zai aka wakilta shi in kawai aka ce ka je kai kasuwanci da kuɗi ba a baka ba ba qirab bane bi juz'in min ribhihi a maimakon kaso daga cikin ribarsa kaso din kuma wani lokaci sukan sha sukan ƙara da cewa bi juz'in musha'in min ribhihi dan shi kansa juz'in ribar kamar yadda zamu gani ba zai iya zamantowa mablagun maqtu' ba a yanke a ce gashi kaza ne sai dai ya zamanto a ce juzi'i kaza sai dai a ce wato a ce kaso kaza daga cikin kasansa kaso din ba kuma zai zamanto sai ya zamanto musha kamar rabi ko sulusi ko rubi'i ko ɗaya cikin goma ko makamantan wannan to wannan shine ta'arifin mudaraba wanda ban ba asalin halaccin ta ko suna kafa hujja da ayar suratul suratul muzammil wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wadansu kuma suna tafiya a bayan kasa suna neman falalar Allah to daga nan aka dauko al mudaraba daga ad-darbu fil ard shine as-safar yin tafiya domin kasuwanci domin bisa al'ada yawanci ba a cika yin mudaraba a cikin garin ba inda mutum zai yi mudaraba sai an yi tafiya yawanci da ba a cika yin muza wannan ba wai ba a yi bane amma alghalib akan ta shine haka to shi sa yan iraq suka dauke ta wannan shine asali daga cikin alkur'ani duk da yake wannan ai yayi magana akan tafiya a bayan kasa ne ko eh saboda haka hatta mutumin da bai yi muzaraba ba shi akan kansa ya tafiya domin ya je ya ciniki ya dawo ya sayar shi ma wa akharuna yadribuna fil ard ne saboda haka ita istidlali da ayar a'ammu min al matlub kuma wato kafa hujja da al'am ba dalili ne akan al'ahas ba lokacin da muka yi takribul wusul ko in za ka tabbatar da in ka tabbatar da abin da yake ya game suwar masu yawa kai kuma kana son sura guda ɗaya ne in ka tabbatar da abin da ya game na gabaki ɗaya ba lalle ka tabbatar da shi akan akhas ba yanzu kamar kana so ka tabbatar da cewar wata dabba mutum ce an ga wani abu kana so ka tabbatar da cewa mutum ne sai ka ce ai wannan tunda yana da rai yana numfashi kuma yana da gaɓoɓi da yake tafiya mutum ne yanzu wannan zai iya zamantowa dalili duk da yake mutum yana da wannan amma yana da wani abu da ya keɓance shi daga waɗansu wanda suke da wannan ko ba mutane ba ne amma inda ka ce ai yana dariya saboda haka mutum ne ko an san babu dabba da take dariya in ba mutum ba to kaga wannan shine kayi istidlal bil ahas amma na farko kayi istidlal bil aam wal istidlalu bil aam la yadullu ala al ahas saboda haka kamar wannan ne na wannan ayar amma dalili na sunna kuwa shine abinda al baihaqi ya ruwaito hadisin abdullahi ibn abbas wanda gaskiya ban san ban san ingancin hadith din ba ma dai shi suke kafa hujja da shi ban tsaya yayi dirasar isnadin sa ba kuma ban ga maganar Sheikh Al-Albani akan sa ba mumkin amma eh ku duba mana cikin al-Irwa cewa kana Abbas yudaribu bimalihi ya kasance yana kana Abbas yuti malahu mudarabatan ya kasance yana ba da dukiyarsa domin ayi mudaraba wa yashtaritu ala al-amil ya kafa sharadi akan wanda ya bashi dukiyar cewa an layar kabil bahar ba zai yi tafiya a cikin teku ba wala ya namu filwadi bi malihi ba zai kwana a kwari ba tare da dukiyarsa in dare ya yi ya je ya samu fili a tsakiyar daji kwari ya ce zai kwana a nan dole sai dai ya kwana a gari sannan kuma da sharaɗi na uku wanda yake na manta ya ce fa'in fa'ala fahuwa bamin idan ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to fahuwa bamin zai yi lamunin dukiyar wato ma'ana dukiyar ta zama to masa liability duk abin da ya samu gare ta zai biya to wanda mafumin wannan ya nuna kan cewa mai yin kasuwanci wanda ya bada kasuwanci sanan mudaraba dukiyar a hannunsa hannu ne na amana ba hannu ne na wato daman ba ba hannu ne na liability ba sai a ci karashin hadisin فأعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فأجازه sai ya bijirar da wannan sharaɗi nasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi ya yi ijazarsa ya ce ya halatta saboda haka kaga wannan hujja ne ko ba hujja ba ne da aka samu sunna taqririya ko tunda ya yi ikirarinsa a kan abu to sai kuma wannan shine sai kuma ayyukan sahabbai ayyukan sahabbai suna da yawa wanda ba a samu wani wanda ya sabani ba shi yasa kuma ma har aka yi da'awar ijma'i akai to amma muna neman hujja ne a ijma'in ba sarihi bane illa a ce waɗanda suke sahabbai suna yi kuma ba a samu wani yayi inkari a kansu ba kamar daga ciki kissar da imam malik ya kawo a cikin almuwatta ta abu musa al-ash'ari da zai turo kuɗi zuwa wajen sayyidina umar sai ya ba mu 'ya'yan sayidina umar da ubaidullah da ɗayan ya ba su kuɗi ya ce su kai ma umar sai suka ce sai ya ce musu amma saboda gararin hanya maimakon ku tafi da kuɗi ku sai kaya a nan idan kun je madina ku sayar sai ku ba ma umar kuɗin sai ku ba ma umar kuɗin kuma ribar taku ce saboda haka da suka zo wajen sayidina umar sai sayyidina umar ya ce a cikin ayarin naku duk kowa a cikin ayarin ya bama wannan kudin ko kuku kadai ya bama sai suka ce a mu kadai ya bamu ya ce to ya baku ne don ku ƴaƴan amirul muminin ne saboda haka ku kawo kuɗin da ribar baki ɗaya domin an ba ku ne ba da haƙƙi ba babu adalci a ciki da kuɗin da ribar ku kawo baki ɗaya to waɗansu mutane a majalisun umar sai suka ce ya amiral mu'mini wannan kuɗin idan da sun salwanta fa zai zamanto a kansu saboda haka dan me zaka hana masu ribar shine sai sai wani a cikin majalisin sai ya ce ya ce ya amiral mu'minin in shi ta ja'altahu qiradan ya ce in ka so ka sanya shi ya zamanto qirad mana ya zama to ku raba ribar suna da rabi baitul mali yana da rabi sai sayyidina umar ya yadda a bisa wannan shawara ka ga wannan qirab ne to kuma ba a samu wani yayi masa inkari ba to wannan ya daga cikin suwar na al ijma'u sukuti to sai a wani abu da bamu yi magana shi ma a kansa ba wanda bai kawo ba su ne arkan din didi da yake magana su zai zo a cikin shurut kamar yadda nawa ne menene zamu menene rukunnan qirab daga abinda muka karanta na ijara a menene rukunan kirab na'am al-muqarib wanda yake bayar da dukiyarsa ko wal muqarab wanda aka yi kirabin da shi wanda wato wani lokaci sukan ce mashi al-muqarib mai yin kirab din akan ce masa rabbul mal wato dai ku ce dai al'aqidan wanda sai ake suke kulla yarjejeniyar su ne da rabbul mal da kuma al'amil sai kuma me sai ra'asul mal ra'asul mal kudin da za a yi kasuwancin da shi al-muqarab alaihi to sai kuma me siga sai kuma me a ita ce sigar an faɗi rabbul mal الربح الربح الربح rukuni ne rukuni ne na qirab to idan waɗannan su ne arkan ɗin guda biyar kamar yadda ya zo mana a cikin babin ijara su ma arkan guda biyar muka ambata ko menene sharaɗin al'aqidan mun faɗa wajen ijara cewa kalbai'i ko kamar ciniki mun faɗa cewa wajen ijara su ma al'ajir wal al'mu'ajir wal musta'ajir ko kuma al'ajir wal musta'ajir sharaɗansu kamar sharaɗan ciniki ne shine at-tamyiz ko at-tamyiz kawai aka sharaɗanta to wajen muqarada fa me sharaɗin waɗanda zai iya shiga cikin alqirab daga ta'arifin da na gaya muku ya kamata ku yi istinbadin menene sharaɗin al-aqidan tamyiz eh to at-tamiz yanzu yaro zai iya zuwa ya je qirat ya dauki dukiyar sai je bayar tunda yana yaro yana da tamiz ko zai iya zuwa ya je shiga zaka iya zuwa ka bada dukiyar ka qirat ga yaro na'am al-bulugh ai yana cikin to al-bulugh an ji al-bulugh zai iya zama amma in ya zama to baligi ne kuma ba shi da hankali fa ko kuma baligi to an ji al-bulugh wal aql amma wanda yake baligi kuma yake da hankali ar-rushd ar-rushd sai ya zama to rashidi ne ma'ana babu hajaru a kansa to mara lafiya fa zai iya qirat wanda yake rashin lafiyar da aka yi masa hajaru akan dukiyarsa aka ce ba zai yi tasarrufi akan dukiyarsa ba wato shi yasa da abinda na so da ku ce tunda daga cikin ta'arifin tunda an ce qirat tawkil ne taukil ala tajirin binaqdin tunda taukil ne duk wanda yake sharaɗin iya wakilci ya taru a gare shi kuma sharaɗin karɓan wakilci ya taru a gare shi to zai iya yin muƙaraba akwai wanda ba zai iya yana da tamiz amma ba zai iya wakilci ba saboda wakili shine wanda yake zai iya sawa a masa abin da shi ma zai iya yi sauraka idan ba zai iya abu ba yanzu kamar wanda yake an hana shi an masa hajaru akan dukiyarsa an masa hajaru akan dukiyarsa saboda bashi ya cinye dukiyar gabaki daya to haka ba zai iya tasarrufi akan dukiyarsa ba zai iya qirab zai iya wakilta wani zai iya taukil akan dukiyarsa shi kansa an hana shi tasarrufi a dukiyar amma sai wakilta wani ya tasarrufi akan dukiyarsa an hana ka as a principal to kuma amma sai kuma ka ce kuma za ka sanya ejen da ya maka kaga kenan ka bi ta bayan fage kayan abu to shi yasa suke cewa yanzu kamar wanda yake mamnu'ut tasarruf saboda hajaru da aka sa masa zai iya zamantowa za a iya wakilta shi amma ba zai iya yin wakilci ba shi saboda haka shi yasa da sharaɗin da suke faɗa ya zamanto salahiyatu tawkil mutum yana da ahliyatu tawkil ahliyar da zai wakilta wani to sauran kuma insha Allah za su zo a cikin karatunmu jiya a wajen a cikin ashartul awwal ku duba a tatsara ta biyar inda ya ce waktulifa fitibri wa naqadi zahabi wal fidda haka ya rubuta naqar ne naqari zahabi wal fidda naqar birra birra haka yake to ai da ya ce naqar da bai zama to iskal gare ni ba ni naqad na karanta shi naqad na karanta shi to wa jazakallahu khair naqar ne a nuqra shine abinda aka narkar wato in an dauko sabon in an ɗauko ɗanyen zinare kun ce ana cewa ɗanyen zinare ko ɗanyen zinare ko ɗanyar azurfa sai aka narka shi da wuta da aka narka shi da wuta in zinare ne aka mayar da shi sanda-sanda wanda jiya ɗin haka na fassara shi sanda-sanda in kuma azurfa ne aka mayar da shi gunduwa-gunduwa haka bayan an narka shi to wannan abin da ake nufi kenan to an yi saɓani akan shi wannan zai iya zamantowa ra'asu malil qirat ko ba zai iya ba wanda suka ce zai iya suna gani ga kan cewa naqd ne naqd ne kudi ne to amma yayin da aka duba kan cewar duk da yake kudi ne ba kudi ne madhurub ba wanda ake ta'amul tare da shi dole sai an sayar kafin ya zama to an yi kasuwanci da shi dole sai an sayar kafin ya zama to an yi kasuwanci da shi to akan haka ya zama to cewar a Uh, aka samu wannan sabani wanda yake sabani ne a cikin mazhaba sabani a cikin mazhaba amma game da al'urud akwai mas'ala guda biyu su kansu al'urud din wato su ne a sil'a da ake sayarwa to sil'a da ake sayarwa iri biyu ce dukkan wani abu wanda yake ba kuɗi ba wanda yake urud ne iri biyu ne akwai wanda yake mithli akwai wanda yake qimi mithli shine wanda yake da kamarsa zaka iya samunsa hmm? kamar sabuwar mota wanda take da specifications hmm? kamar yanzu sabuwar honda accord model din 2000 an nawa ake cewa yanzu ake sayarwa 2016 ko 17 na alios 2016 ko 2017 full option american europe ai ba ɗaya ce kaɗai ba ko za ka iya samun kamata a ko'ina ko ba ka ba ta wannan mithliya ce mithli ce akwai wanda ya kuma ba mithli ba ƙimi shine kamar, kamar motocin da ake sayarwa second hand duk mota da wani ya amfani da ita ba za ka samu tamkarta ba ɗari bisa ɗari saboda haka idan wani a rigima ta hada ku ya zama kan cewa sai ya biya ka motarka ba za ka ce sai ka kawo min mota ta exactly wadda ita nake da ita ba sai dai a koma ya zuwa ga kima tunda ba mithliya ba ce ba mithliya ba ce shine yawanci misalin wani lokaci da nakan ba ma ɗalibai shine kan cewar kamar sun ce yanzu duk da yake wannan ba akan urud bane akan ta'am ne kamar a garin rogo garin rogo mithli ne ko ba mithli ba eh na'am garin kwaki mithli ne ko ba mithli ba mithli ne zaka iya cewa duk abin da yake mithli zaka iya salami a kansa lokacin da muke cinikin salam mun yi wannan zaka iya cewa a kawo maka garin rogo irin dan auci ko dan kaza fari ko a ja ko makamancin wannan buhu daya kwano daya saboda haka mithili ne ko ba haka ba amma teba da miyar egusi idan wani ya zo ya cinye maka teba ka da miyar egusi in ka ce masa me za ka ce ya biya ka teba zai biya ka ko ka kimanta kimanta don ba zai iya maka teba irin wadda aka yi maka ba ba ta da mithli ko ko barista in kuka zo rigima sai ku ce e kimar ta ba kudinta ita kanta dai bar a to ya zai yi ai wanta muta'azzir kai wannan taklifu ma la yutaqu ne ai ka kallafa musu abin da ba zai iya ba dan babu ba ta da mithli ba ta da mithli kamar wani wani abin nan a wai wani labor ne ya je sai da ya gama cin abinci ya je wajen mai cin abinci sai ta ce sai ya ce a hada masa ta ce hadin nawa za a yi maka ya ce na du aka hada masa na du sai da ya gama cin abinci ya ce to ya biya kuɗi sai ya ce babu kuɗi sai ya kwaya bayan sai ya ce daki kuɗinki daga babu mithli sai dai a yi masa ba kawai saboda babu mithli wanda zai dawo da shi to
karshen ta ba zai abinda za a bayar din ba lalle ya kai kwatankwacin abin da mutum ya rasa ba a'a yanzu alal misali idan mutum a idan mutum ya maka ta'addanci akan a kwanan daki akan sto dinka kana da buhu goma na alkama kana da buhu goma na shinkafa shinkafar nan at thailand ga baki ɗaya ta ƙone ya maka ta'addanci aka ya zo ya ƙona maka ka ce sai ya biya ka in ya tashi biyan ka me zai biya ka mithili zai iya dole ya je cikin kasuwa ya siyo wannan shinkafar at thailand buhu goma ya baka sai in ya gaza baka mithili ne za a koma ya zuwa ga kima amma inda abu ne wanda yake kimi inda abu ne wanda yake na kima kimi ne ba mithli ba to dama aslan an yi rigima wajen kimar za a koma tun farko sai dai a ce to aje a kimanta to wajen kimantawa ne shi ma kansa wannan akwai shara ba za a ɗauki kimar mutum ɗaya ba sai a ɗauki kimar mutum biyu to abin da yasa na kawo wannan saboda batun al'urud din nan za su iya zamantowa ra'asu malil qirat ko ba za su iya ba yanzu kamar gida gida in aka in aka gina in kana da gida gida mithli ne ko qimi qimi ne qima gare shi amma ba za ka gina gida exactly kamar wannan ba kamar wannan gidan ba ko da irin wanda suke estate ne ko da wanda suke estate ne shi yasa za ka ga an gina gida iri daya amma ka ga farashin ya sha bamban mai fuska biyu ya fi mai fuska daya wanda yake daga waje-waje ya fi bisa daga wanda yake can ciki to saboda haka kaga wani nuna maka kan cewar ko da sun zamanto specifications din ɗaya ne amma ba za su taɓa zamantowa ɗaya a ƙimarsu ba to saboda haka ba mithili ba ne za ka iya ba da gida ya zamanto ƙimarsa shine kuɗin da za a yi ƙirar da shi ba wai gidan ba ya zamanto shine ra'asul mal kun ga akwai matsala biyu shi kansa gida ya zamanto shine ra'asu malil qirad mun ce aljumhur sun hana ibnu abi laila shine kawai ya halatta a to sai mas'ala ta biyu kimar gidan ya zamanto shine ra'asul mal kimar gidan ya zamanto shine ra'asul mal zai iya zamantowa ko ba zai iya zamantowa ba na'am to nan ma mun ce da malikiya da shafi'iya sun hana malik ya ce wannan hanya ce ta a ƙara ma shi mai yin ƙirat aiki wanda yake majihul akan aikin da aka sa shi saboda haka ruhsar da aka yi akan jahala ta daɗa ƙara ƙaruwa wato garar ɗin da ke cikin ƙirat ya daɗa ƙara ƙaruwa saboda an ƙara masa wani aiki wanda ba a san nawa za a biya shi ba saboda haka abin da zai samu wanda yake shine kuɗin aikinsa da ya samu a cikin juya kuɗin yayin da ya yi ƙirat kaga fato akwai kuma kudin aikinsa wanda ya na sayar da wannan gidan shi ko ba a san nawa za a bashi ba kaga an yi ijara bil an yi jahala a cikin ijara eh to ai shine ai mas'ala ce idan ba a samu naqdin madrub ba fa shi yasa in ba a samu naqd madrub ba maimakon naqd aka samu arab ka gane maimakon a maimakon a baka kuɗi kai kasuwanci da shi sai aka baka wata kadara aka ce kai kasuwanci da ita shine muka ce ai kaga su maliki ai ba su da iskal tunda dama su tun daga tarifin su wannan bai shiga ba ko wannan bai shiga ba tun daga tarifin su hasan da ka kawo wannan tarifin zaka iya cewa ma to ai wannan ba naqad bane saboda haka ba mudara ba qirat bane tunda mun ce a cikin qirat shine tawkilu tawkilun ala tajrin bi naqdin wannan kuma tunda ba naqd bane ba za a yi qirat da shi ba to amma saboda in aka dauke shi ba tunda wannan malikiya a cikin tarifin su sun shigar da sharadai ba rukunai kawai suka ambata ba don ya dace da mazhabarsu amma muka ɗauke shi kamar akan a ta'arifin hanafiya kan cewa shine almusharaka fi tijaratin bi malin bi juz'in min rib yin tarayya a cikin kasuwanci da dukiya sun kira shi mal kawai su hanafiya da bi juz'in min rib da wani bangare na ribar to kaga wannan za su iya cewa kadara ai dukiya ce mal ce ko to, to idan aka baka shine muka ce su malikiya suka ce in ma kimar kadara ce ba za ta zamanto ra'asul mal ba tunda wannan kimar ba za a kai ya zuwa gare ta ba sai an sayar da da da kadarar sai an sayar da kadarar kamar misalin jiya da malam Ismail ya kawo a bama mutum atamfa atamfa guda 100 a ce ya je ya sayar da wannan atamfar ribar kuma tsakaninsu ne kaga wannan ba zai zamanto qirar ba saboda baka san menene ra'asul mal ba baka san menene ra'asul mal ba a wajen malikiya to amma a wajen hanafiya shine suka ce babu laifi za a iya sani sai ya zamanto kudin da aka sayar shine ra'asul mal to amma kudin da aka sayar an san shi eh wajen dawowa da shi kimar za a koma ra'asul mal kimar ba shine kadarar ba ba za ka ce in an gama kasuwancin za ka je ka sai masa gida irin wannan ba ka ce za ka dawo masa da shi kuma ga ribarsa a'a ai kimar ne kimar ce ita ita ake nema to amma waɗansu malamai sai suka ce ita kadara idan mithliya ce idan mithliya ce to kimarta za ta iya zamantowa ra'asul malil qirab saboda ba za a samu rigima ba tunda mithiliya ce kamar alal misali a tamfa dila ta a tamfa holland wadda take sai aka ɗauke ta aka baka aka ce gashi wannan ka je da kudinta kai mun ciniki maimakon ya zamanto cewar ya baka a maimakon ya zamanto cewar ya baka kudi sai ya baka dila to sai waɗansu malamai suke gani kan cewa tun da mithliyi ne an san ƙimarsa kuma idan ma aka tashi dawo da shi za a iya samun tamkarsa saboda haka idan ya sayar ko a nawa ya sayar ya je ya kasuwanci da shi idan ya gama kasuwancinsa zai iya zuwa ya sai wannan dilar tun da mithliya ce ya dawo masa da shi daga cikin kuɗin ribar kuma sai su raba a to naira ba ta sama ba ta kasa ba ta sama ko tana yi amma a'a ma'ana da na ce maka ba ta yi wannan kasancewar yanzu ba ta yi wannan aridi ne amma tana da potential din yi za ta iya sama za ta iya kasa kamar yadda dukiya take sau da ka wannan an rama ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne tunda kuɗi ma kowane kuɗi yana sama yana ƙasa zinare kansa yanzu ba yana sama yana ƙasa ba ba shi yasa nisabin zakka yake canzawa ba to saboda haka abin la'akari da shi abin da yake mithli yana da tamkarsa to zai iya zamantowa ra'asmalul qirab zai iya zamantowa ra'asmalul qirab bi ma'ana kimarsa to wajen tabbatar da kimar to shine a su 'yan alma'ayir shari'a suka ce a samu wani wanda yake shine mai valuation ya zo ya ce kimarsa kaza sai a yi la'akari da wannan in ya zo ya ce wannan dilar kimarta miliyan biyar saboda haka da wannan za a zo a yi shine ra'asul mal na alkirab idan aka gama duk abin da aka samu na kuɗi sai a zabtare miliyan biyar wannan shine uwar kuɗi da za a mayar da ita intact ga mai kuɗi ribar kuma ita ce wadda za a raba za a kasa in aka samu valuation daga wajen mai yin valuation ko kuma su ittifaki akan cewa ga kimarta ga kimar wannan dila tsakanin da shi mai kaya da shi mai kudi da kuma shi wanda zai yi aiki sai su to wannan dilar a gata ni ban da kudi amma ina da kadara ita ce wannan dilar to dilar mu yarda akan cewa kimar ta kaza idan suka yarda to wannan almuslimuna ala shurutihim sun yi sharadi babu komai za su iya tafiya akan haka Um, ko da shi mai kaya ya samu riba la'alla wannan dilar a wajensa miliyan hudu da rabi ce sai ce to kimata miliyan biyar ka ce ka yadda ka je kai kasuwanci da shi to shi ma wannan a wajen al'ahnaf ya halatta kuma da shi ma'ayiru shari'a suka ɗauka to me kuke ganin a fa'idar wasa'a da'irar ra'asul mal me kuma rashin fa'idarsa wanda yake rashin fa'idarsa shine a takura da'irar ra'asul mal kamar yadda malik yayi kun ga malik ya, ya takura ko ya ci dole sai da kuɗi wanda da shi ake ta'amuli eh sai da ruwan kuɗi wanda da shi ake ta'amuli menene fa'idar waɗan mazhabar hanafiya wanda alma'ayiru shar'iyya na wannan zaman na ayofi shi suka ɗauka mazhabar hanafiya suka ɗauka duk da yake sun ƙayyade kadara din da kan cewa ta zama to mithliya suka ce tangible shine ake ce mai tangible assets bismillah hmm yan kasuwa ku gaya mana na'am a sai a wata amsa ce na'am eh dama a amce ai a amce to menene fa'idar ta menene menene menene a menene fa'idar ta zai sauƙaƙa habakar arziki hassan wato wannan zai yassare damar a juya kuɗi saboda haka yanzu kamar mace da ta ci gado gadanta babu ruwan kuɗi babu kuɗi amma ta ci gadon gidaje ta ci gadon gidaje kuma tana jin tsoron irin rigima da 'yan haya za ta iya sanyawa ta bayar da kadararta ta zamanto kudin a sayar a mayar da shi ra'asul mal na alkirab amma an aka ce sai ita ta sayar watakila wannan sayarwar za ta ce bata san kasuwa ba za a cuce ta da sauransu da wane ne wannan zai sanya ta ta kasa yin kokarin da za ta juya kudin kuma ita kirab kamar yadda muka sani da abin da aka togace shi daga hani asalin mu'amala ce wadda take bata cika sharaɗi na shari'a ba amma sai aka halattar da ita aka ba da halacci menene hikimar halaccin qirab menene hikimar halaccin qirab shine wato dan a sauƙaƙa ma mutane hanyar haɓaka dukiyarsu domin wani zai zamanto yana da kuɗi amma ba zai iya juya su ba wani kuma zai iya juya kuɗi amma ba shi da kuɗin saboda haka ta haka wato kamar ka kawo mabukaci da mai shi da wanda yake a shirye yake biya bukata dukkanin su samu fa'ida na wannan fa'ida ce eh eh Mm. Mm. Eh. aha a ya dauko kudin ban gane ba na dango na buwa eh eh to yawwa ahsan to yanzu me ra'as malil mudaraba kudin da ya baka ko kuwa a suminti na'am eh eh shine yace me ra'asu mal din za a ce mota biyu ta suminti za a ce kudin mota biyu ta suminti shine ra'asul mal ko kuwa kudin da aka sayar din aka baka hakikatan na'am kudin mota me ba kudi ya baka kudin ya baka ahsan saboda haka wannan kudin da ya baka shine ra'asul mal amma a kaddara kan cewar cewa ga mota biyu ta simintin dangote ka sayar ka sayar akan farashi kaza ni a haka yake a wajena ka sayar akan farashi kaza bisa ittifaki da muka yi a kansa za ka yi kasuwanci to sai ka je baka sayar a wannan farashin da kuka yi ittifaqi ba ka je baka sayar a wannan farashi da za ka yi ittifaqi ba yanzu menene zai zama tora asmal eh to amma ga inda kuka yi ittifaqi zai iya cewa ni ba a haka ni ban yadda ba na'am wa amini ne sahih amin ne amma amma menene hukuncin amin idan bai cika sharadi ba bamin kun yarjejeniya ga abin da zaka sayar min kuma na amince maka da ka tashi sai ka je ka sayar da shi akan abin da bai kai haka akan mun da kaga yayi breach ko
a ce actual price market price a lokacin shi ne wannan wanda ka sayar a ai ba zancen ake ai shi yasa su ma da suka faɗa ba su ce a sayar da shi ba su ce kimarsa a market ba sun ce kimarsa bisa abin bisa abin da valuation ya abin da a a valuer ya tabbatar ko kuma abin da suka yarjejeniya tsakaninsu amma aka ce akan market ne aka ce akan market price ne a wannan rana to abu ne wanda yake shi kansa zai iya kawo rikici zai iya kawo rikici kun ga rigimar malik kun ga shi yasa malik kenan bai yadda ba shi yasa malik bai yadda ba me zai hana shi mai shi mai kaya ya je ya sayar da kansa ko kuma ya wakilta wani ya sayar kudin a zo a yi qirar da shi to amma su al-ahnaf abinda suke dubawa suna duba janibin sauƙaƙa ita mudarabar ta tashi musamman shi al'amil mai son a bashi kuɗi duk abin da zai sauƙaƙa masa samun kuɗin abin da yake so kenan yana tunanin shiga amma kuma shi malik yana hango masa rigimar wajen fita in an zo fita don yanzu idan aka zo fita zai iya cewa a lokacin nan ai lokacin da muka sai tun da ka ce kimar siminti ne lokacin nan da muka yi kasuwanci siminti dubu biyu ne akan kowane guda daya yanzu kuma da muka zo siminti ya koma 2,500 to kaga daga cikin ribar an zabtare 500 akan kowane kowace ka ta siminti an zabtare shi daga cikin riba to kaga wannan wane ne zai yi asara a cikin nan na'am abu al-mudarib shi mai ra'asul mal ba zai yi abin nan ba don za a dawo masa kamar wato sumuntinsa ɗari mota biyu trela biyu tana nan ta dawo masa saboda haka in ka duba kowanne da nasa shi mushkilan abu za mu ga kan cewa fa'idar mazhabar abu hanifa wajen shigar shi kuma fa'idar mushkilan fa'idar imam malik wato a tare wato a tsare maslahar almudari wajen fita na'am to ya kamata na'am
a lokacin da kamar naira biyar siminti abin da ya sayar abin da ya sayar da baki a cikin wannan abu shi za ka amfani shi lokacin da ka muka cikin ka abin da ya rago ba za a wasu kwallo shi a wannan lokacin da ya rago
a ai ba zancen abin da ya rago wani abin da ya ragowa zai iya yi wa yasa da kawai masu shagunan siminti Eh.
wanda za su kuɗi shagunan siminti a kai musu kaza na na siminti a wannan lokacin na'am ka ajiye mu wani farashi na ka'ida a wani lokacin idan wannan lokacin ya kai idan ma baka sai wani zan kwashe kakana a matsayin dan ni to wa- wannan ba ba na mudaraba ke ba kenan wannan wani abu ne wanda yake a a wanda yake kamar wanda kake bashi wakala agent ne ai ka bashi wakala kan cewa duk abin da ya sayar shikenan za ku yi abin da bai sayar ba kuma ka dawo min da shi Mm, wannan babu laifi daukan wannan sabanin na malikiya cewa gwamnati ya zafi da jibir wanda ka Eh.
cewa an kalli su ne cewa kamar niya kashi ne suna kusa da kuɗi na kari eto wanda suka halatta kenan ai kaga shi sa aka samu khilaf a mazhabar wanda suke ganin kan cewa kamar wato ko abu ne wanda yake niya cash nan da nan liquid assets ne yawwa nan da nan za a iya mayar da su zuwa kuɗi ba tare da wata asara ba to sai su ce wannan ya halatta wanda kuma suke ganin su akan cewa tunda dai sharaɗin mu shine su zamanto cash tunda kuma ba cash bane wajen conversion din a mayar da su into liquid assets wajen conversion din akwai aiki kuma wannan aikin ba a san wanda zai ba ba a san mikidarin sa ba saboda ka ka da kallafa ma almudarib yin wannan ka dora masa ka ƙara jahala akan jahalar da ke cikin a al-muqaraba a al-mudaraba to ina ganin shikenan mu ci gaba mun yi matsalar dain bashi ba ta zamantowa ra'asul mal sawa'un bashin akan ka ne kai al-mudarib ko kuma akan wani ne da za a kull- kallafa ma mudarib ya je ya karbo bashin ya kasuwanci da shi na'am na'am kamar bambanci da attibir shine danyen gwal din shine attibir wanda aka hako shi amma anniqar kuwa bayan an hako shi an narka shi a cikin wuta da aka narka shi aka fitar da impurities din abubuwa da suke marasa kyau aka fitar da shi ya zamanto ya fi zamantowa wato tataccen gwal bisa wanda yake danya shine bambanci tsakaninsu na to to gashi kaji turancin semi processed na'am na'am bis- m- m- alaikum salam Kaf- mm. ya sai kayan a wajenka a ya riga ya sai kayan a wajenka kaya nasa ne bashi ya sayi kaya nasa ne sai ya biya ka To amma me yasa me yasa me yasa ba za ku me yasa ba za a yi inshora ba ta musulunci kamfanin inshora ya dauki ya dauki asarar mu kun ga mushkilan mu kenan muna kasuwanci ba mu yadda da inshora ba kuma inshora a a matsayin fikira saboda abin da suka yi na sabanin shari'a sai aka dauka dukkan inshora haramun ce amma ita kanta a matsayin wato mu'amala mu'amala ce da shari'a ta yadda da ita to amma sai dai hanyar da za a yi ta din shine a a a nan ne rigimar take to kaga duk maganin irin waɗannan a yanzu sai ka ga mutu- yanzu kamar lokacin da aka yi lokacin da aka yi gobarar kasuwar sabon garin nan ta april shekara hudu da suka wuce a lokacin nan gwamnatin kano da ta kafa commission na bincike sai da suka kira ni na zo ne musu bayani akan inshorar musulunci domin a cikin shawarar da za su ba ma gwamnati shine akan batun inshorar musulunci duk yawanci kantinan nan ba wanda yake da inshora ba wanda yake da inshora ko da kuma yanzu wato akwai dama ta abin da ake ce ma micro insurance wanda a cikinsa ma kuma akwai micro takaful wanda yan- a- a- mutane su akan kansu su rinka cewa mu haɗa kanmu duk wata mu rinka mai asusu da za mu rinka ajiye dubu dubu ɗaiɗai a cikin wannan asusun kowane wata mutum zai biya dubu ɗaya ko ɗari biyar ko makamantan wannan kuɗin da suke cikin asusun nan su ce za a rinka juya su su samu wanda ya fi kowa aminci a cikin kasuwancinsa ko kuma su sai hannun jari ko su samu banki na musulunci wanda za su bashi wannan kuɗin ko su kai irin sukuk wanda zai zamanto an ajiye uwar kuɗin sannan kuma ana samun riba kuma za a iya koyaushe bukata ta taso a kurkusa za a iya mayar da wannan abin da ke cikin asusun zuwa kuɗi a ce duk wanda wani wata musiba ta same shi a iya ayyade musibar abinda aka san ana yawan fama da shi a ce gobara a fasa kanti a yau mutum sata ba tare da wani sake nasa ba a faffaɗi abubuwan a ce daga cikin wannan kuɗin za a ɗauka a bashi idan shekara ta ƙare sai a zo a yi lissafi a ga nawa aka kashe a cikin biya wa mutane waɗannan abubuwa ɗin nawa ne ya yi saura a cikin kuɗin da aka haɗa abin da ya yi saura sai a haɗu ga baki ɗaya a yi shawara to ga abin da ya yi saura bayan mun biya mutane menene ya- ya zami da wannan za a iya cewa to duk wanda asara ta hau kansa aka biya masa daga cikin wannan kudin to ba zai samu ta fa'ida daga cikin wannan kudin ba sauran kudin rabi rabi za mu kasa shi tsakaninmu kowa a bashi tunda kowa gwargwadon abin da ya bayar dubu dubu dubu to a raba shi bis sauyiya sauran rabi kuma sai mu ajiye shi a cikin asusun a ci gaba da juya shi shekara mai zuwa ma a ci gaba da bada wannan kudin kaga kun yi takaful inshora kuka yi makanku ba tare da cewar wani kamfani ya shiga ba ba tare da cewar kun nemi wani license ba tsakaninku kuma haka yanzu yawancin insurance din da suke samun nasara a europe irin waɗannan ne mutual insurance ba kamfanunukan inshora wanda yake sun yi karfi a a a wanda dalilin su ne ya sa mutane suka ce ba za a yi ta'amul da su ba a mutane da kansu zo su yi wato a, abin nan a su yi haɗaka da juna domin ije ma kansu cuta shari'a ta zo domin kawar da barna da kawo gyara duk abin da zai kawar da barna ya dace da muqasid da shari'a to amma mu saboda abin nan kowa nafsi nafsi kowa dabara sai yake yi yana ganin dabara za ta fushe shi kuma mutum shi kaɗan yake ga kansa amma in ya haɗa yan uwansa yana da ƙarfi yana da yawa Mm. to bismillah mu ci gaba na'am eh da raƙumin ya mutu a hanya a hassan ka yi tambaya da raƙumin ya mutu a hanya waye zai ɗauki asara Hmm? mai raƙumi mai raƙumi a lokacin nan jabir da ya hau kan amma da amma da wani sharaɗi mutlaƙan na'am yawwa idan babu sakaci daga wajensa tunda shi da ya karbi da ya isti- da ya togace manfa'arsa yana a matsayin musta'ajir ko yana a matsayin wanda ya karbi haya amma hayar ba zai biya komai a kai ba tunda ya yi istisna'in manfa'a saboda haka hannunsa akan raƙumin hannun amana ne ko hannun zaman eh hannun amana shi yasa idan ya halaka sai idan akwai sakaci shine zai biya kuɗi a shine zai ɗauki wannan asara amma in ba haka ba asara za ta zamanto akan a- a- akan shi wanda aka sayar ma wato daga zarar an yi ciniki shi yasa wato ba a yin cinikin abu muayyan a bar abin a hannun ba a samu attaqabud ba a bar abin a hannun wanda ya saya abin wanda ya sayar domin yayin da ya sayar ba a samu intiqalud daman ba za a yi rigima idan abin ya salwanta domin yayin da ka kai yayin da kai ciniki baka ba mu mutum damar ya zo ya dauki abin ba baka ba shi damar ya zo ya dauki abin ba to ba a samu taqabud ba a lokacin nan asara a hannun wa za ta zamanto eh? a hannun mai kaya wanda ya sayar amma idan ka bashi dama ya dauka sai ce ka ajiye min ka ajiye min sai kashe gari zan zo cikin dare sai aka zo aka fasa kanti aka kwashe masa wa zai dauki asara na'am wanda ya saya wanda ya saya mutlakan koko da sharadi na'am na'am eh in ba sakaci a hasan saboda ha- yayin da yayin da ya zamanto kan cewar ka saya ka bar shi ajiya a hannunsa hannun shi mai kaya wani hannun amana ne ko hannun zaman hannun amana ne ya zamanto ajiya aka bashi mustawdi ne eh? a a abin nan to amma malam mutum idan ya biya ya ya ya san kayan sai ka siya a hannun mutum sai ka zo ya ce ka ya riga ya kare amma na aika za a kawo kazin a kawo sai dai eh, ka tashi sai kawo kanti ya ajiye Eh.
ya fasa kayan ba zai baka ba eh, kan ka zo da ya dauka eh, to anan ya zama ya zama zai biya ka ne ah, of course da ai bai baka ba ba a samu taqabud ba in ba a samu taqabud ba in ba a samu karba ba hannunsa akan kayan hannun zaman ne ba hannun amana ba na bismillah da Allah mu ci gaba don mu samu ina so ma- maksudi na shine mu gama qirad mu gama sharika a yau alal akalla zai zama to kan cewa mun yi ijara mun yi ja'ala mun yi qirad mun yi sharika in kuma Allah ya sa ma albarka a cikin lokacin mun yi gudu har mu zo mu yi musaka na'am na'am salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd sallallahu alaihi wasallam na'am fa yaqulu al muallif rahimahullah malan Allah ya ji kansa yace الثاني الثاني شرطي na biyu a cikin sharadi na biyu na me na qira'at a a na me kenan na ingancin qira'at ko na halaccin qira'at jawazul qira'at na halaccin ayi qira'at din ahsantum na'am أن يكون الجزء مسمى ya zamanto aljuz'u wato kasan an ya kuna aljuz'u ne bai zamanto jaza ba an ya kuna aljuz'u juz'in wato kasan da za a samu kaso na me wannan al din lil ahad ce domin ya gaya maka na al- na abin da ake nufi da juz'u ai juz'ur ribhu juz'ur ribhi kasan ribar musamman abin ambato ne dole su ambato dole su ambace shi kan nisfi war rubu kan nisfi war rub'i kamar kan nisfi ni babu ar rub'i anan kan nisfi kamar rabi kamar a ce kaso rabi da rabi An- kamar a ce kaso din a rabi da rabi shi yasa kaga nan yace in alima qadruha qadruhuma ay al mal war- wal juz'u ka rub'in wa nisfin na'am ban ji ba me kake cewa mubarak cewa ne ya kawo rubu kenan a wannan ai ba shi bane wannan a sharhul kabir ne ai misali ne in ya kawo maka nisf din ma ya wadatar tunda abinda aka ce nisf rub'i zai shiga khumusi zai shiga sudusi zai shiga thuluthi zai shiga almuhim dai ya zamanto wato juz'un wannan shine ake ce ma juz'un musha'un almusha shine wanda zai zamanto ba wato maqtu ba yankakke tunda ka san abu yanzu a, idan aka ce riba kasan riba zai iya zamantowa wani kudi yankakke ko wani kudi yankakke in ya zamanto kudi ne yankakke ribar ba ta kai ba an samu garar ko ba a samu garar ba yanzu kamar a misali an ba da miliyan daya a je ai kasuwanci sai ka ce kai mai kudi ka ce to kaso na na riba kaso na na riba dubu dari ne dubu dari shine kaso na na riba an san za a samu dubu ɗarin? kuma ta yiwu dubu ɗarin kawai aka samu shi a bashi dubu ɗari mai kuɗi shi kuma wanda ya aiki ba zai samu ko kwabo ba an yi adalci ba ya adalci ba saboda haka kaga in aka yi haka in ba an ce juz'i ba ne musha'an juz'i wanda yake za a faɗi kasansa ɓangare daga ciki ya za a fassara ratio ne turanci Eh, percentage ba to ai turancin ne amma abdulkarim hausa nake so kaso shi ma kaso al-maqdu zai iya zamantowa kaso ko ba haka ba ko da ke haka din ne kaso wani lokaci ma iya cewa farali kashi eh Eh, farali ne amma shi ma aka san tutun da sun hausantar da shi a wajen hausar soro wajen a rabon gado rabo rabo ai shi ma zai iya zamanto yanzu idan idan idan aka raba maka aka baka a a cikin a- a- a- a- aka raba maka amma aka raba maka ba dangame da hararar rabon wanda za a bama wancan ba kamar maimakon a baka rabi a ce an baka goma goma nan za ta iya zamantowa gaba daya ko kuma za ta iya zamantowa an an samu ashirin ashirin aka samu ka ce kai abinda za a- a- a- abinda duk aka samu a ciki abinda duk aka afwan ba ashirin ba abinda duk aka samu a ciki dari za a baka kagan an samu dari da ashirin dari ba kaso bane a cikin dari da ashirin Hmm? to amma wannan ma- wannan shi ake nufi ba shi ake nufi ba dole ya zamanto ka san ya zamanto juzi'i ne a cikin yawan abin a cikin yawan adadin kamar rabinsa kamar sulusunsa shine ko kuma kamar wani abu cikin dari to shi to ya- kun a- kun dai fahimta ko hausa ta gaje mana kun dai fahimta na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka